بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يهكا شيء بدأ درسينا شدة a wannan littafi mai albarka mai suna ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allumi koya ma ko karantar da mai koyon karatu hanyar da ake bi domin a koyi karatu shine at-ta'allum wanda yau rana ce ta alhamis 22 ga watan sha'ban shekara hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha shida ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu tashi shafi na goma sha hudu inda mala yake cewa wa'alam anna sabra wasabata aslun kabirun fi jami'il umuri walakinahu azizun kama qil yace wa'alam to yana dai magana akan abin da ya shafi bayan ya gama magana akan ikhtiyarul ilmi wal ustaz wa sharik yanzu kuma zai shiga bayani akan abin da ya shahi as-sabat was-sabr ana son dalibi ko ana buƙatar dalibi ya zama ya dagewa da haƙuri da juriya akan matsaloli na karatu kada matsaloli na karatu su sa dalibi ya samu kasala ya ja baya sai ya kasa samun ilimin da ya kamata ya samu shi ne cewa alam ka sani ya kai ɗalibi annas sabra hakika shi haƙuri wasu ba ta da dagewa aslin wani tushe ne kabirun babba fi jami'ar umuri ga dukkan al'amura ba wai sai ga ilimi ba a wajen komai ana neman waɗannan ababen guda biyu haƙuri da kuwa dagewa inda ya ne wanda yake na alkhairi ba na sharri ba akwai buƙatar mutum ya jure ya jajirce kuma ya doge ya ce walakin da hu sai dai shi haƙuri da dagewa azizun abu ne mai wahala ga mutane yasa ba kowa ka iya juriya da dagewa aka al'abari ba shi yasa da yawa sai sun fara abu sai su bari wani sai ya fara karatu ya koro ya koro ya koro sai ka ga saboda babu asabat to shine yace ka baqil kamar yadda aka faɗa likullin ila sha'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu yace likullin ga kowa daga cikin mutane ko ga kowa daga cikin halittu ba ma sai dan adam ba to harakatun yana da katabus ma'ana yana da motsi yana da fafutuka shine harakat yana da fafutuka da yake yi ila sha'awil ula domin ya samu ya ga cewa ya kai ga fage na darajoji na ɗaukake-ɗaukake za ka ga ɗalibin ilimi yana karatu to za ka ga kullun damuwarsa ya ga cewa shi ma ya zamo malami ya zamo babba haka shi ma mai neman dukiya mai neman kuɗi shi ma fafutukarsa kenan shi ma mai neman sarauta fafutukarsa kenan ya an ce a sha'au ana nufin algaya wal amad shi ne wurin da kowa yake son ya cimma matsayi da bagiri wanda kowa yake son ya cin masa to tun da haka ne shine yace walakin sai dai duk da shi wannan wajen mutane kowa akwai shi kowa yana da fafutukar da yake yi ko ba haka ba sawa ba nan ne rigimar take ba ba nan ne matsalar take ba sai ce walakin sai dai azizun abu ne mai wahala sabatun dagewa fin rijali ga mazaji za ku ko ko a makaranta kun yi restoration a jami'a ko a wata makaranta sai ka ga wasu ba a kariya da su amma sadda za a fara kowa ya yi kowa ya shigo ko kuma ko da an kare da kowa za ka ga wasu ba za su kai ga matakin da ya kamata su kai ba shine ba za su fita da daraja wadda take aliya ba saboda ne sabat shiyasa aka ce in kana abu kaumi ne ne inda na alkhairi ne to a samu asabat a samu dagewa kila an ce ashaja'atu abinda ake nufi da jarunta sabru sa'atin shine hakuri na dan wani lokaci ba wai shaja'a shine in an zo fada kai ta buge mutane ba ba wai shaja'a jarunta shine in an yi kokowa kai ta kare mutane ba in an yi dambe kai ta buge mutane ba a'a abinda ashaja'a abinda ajarunta ta hakika shine sabru sa'atin hakuri da juriya da jajircewa na wani lokaci wanda ake buƙatar hakurin to duk wanda ya hakuri akan wani abu ya dage to wannan babu shakka yana da yana da jarunta shi yasa ya zo a hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa laysa shadidu bisur'a ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ba wai jarumi shine mai kare mutane an yi fada ko an yi kokowa ba abinda wanda a jarumi shine wanda yake mallakar ransa lokacin da ya fushi gashi ya fusata amma kuma fushin nan ya hana rayuwarsa ta aikata abin da bai dace ba bagi ya kamata litalibil ilmi ga mai neman ilimi an ya subuta ya tabbata kada a ganshi yana raurawa yayi abu gobe gobe baya yi yau yayi abu gobe baya yi to kar a samu dalibin ilimi da wannan waya subira abu na farko yayi hakuri ala ustazin akan malamin da yake karatu a kansa a gunsa domin malamai kala-kala ne wani malami yana da daɗin mu'amala wani malami bai da daɗin mu'amala wani malami yana da faɗa wani malami bai da faɗa wani kowa da yanayin tsarin rayuwarsa to duk yadda malamin ka yake to ana son kai hakuri game da shi eh don ba kai hakuri ba kaga canza shi za ka yi in ka je ka nemi wani ta iya ya fi na farkon matsala to kaga haka za ka yi ta yawo kana ta canza malamai ka ɓata da malam wani ka ɓata da mal sai ka waye gari duk malaman garin ku ka yi faɗa da su to idan za ka yi karatu wa ala kitabin haka ɗalibin ilimi ya yi haƙuri da littafi duk littafin da kasa da sunan karatu to kai haƙuri a kansa karka ce a awo ya gare ni na bari na aje to in kai haka ya nuna ka fara sake hanyar neman ilimi tunda dama littafin ya sunansa kaga ya nuna mana zai ne zai koya mana hanyar da za mu yi karatu to in ga ɗalibi wannan zahira ce ta wannan zamani wani za ka ga kullum in zai na wajen malami da littafin da zai littafin yau daban na gobe daban na jibi daban shi kullum haka yake bai da wasu littattafai da ya tsaya ya ga cewa ya karance su tun daga farko haka shi haka yake wa karatu shan ruwan kaji ya killa nan ya killa nan ya killa nan to wannan ba hanyar karatu ba ce duk littafin da ka sa kowane iri ne komai wahalarsa muddin kana ganewa kana fahimta wahala ɗaya ce to kai haƙuri a kai hatta la ya turkahu har ya zan ba tare da ya bar littafin abu tara mai yankakken wani sashe ba ta yadda wani gefe ya sani amma wani gefe bai sani ba shine ma na abu tara abinda aka katse aka tatse shi to shi ake kira abtar inna shani aka huwal abtar yawwa domin mushrikai suna zagin annabi cewa wai abtar ne saboda mi duk ƴaƴan da ya haifa sun rasu ba inda za su gaje sai suka ce ai abtar ne bayansa ya yanki da ya mutu shi kenan sai Allah ya saukar da wannan aya ce a inna shani aka huwa abtar lalle masu aibanta ka ko mai aibanta ka shine wanda bayansa ya yanki shine mai yankakkiyar albarka shine mai yankakken baya to saboda haka in ɗalibi ya fara littafi kila sai da ya rabi sai ya bari ya ce to waɗanda babu ka gaskiya wahala a ciki sai ya rufe littafi sai ya nemo sabo to kaga ya bar littafi a bata yanzu waɗannan matsaloli da bai karanta ba kaga bai san su ba bai san su ba ta yi da ya yi haƙuri ya kammala su to shi kenan kamar yadda wasu ke yi da zaran sun fara karatu irin littattafan fikihu haka irin su risala irin su askari muktasar da zara an kai ga babubuka an gama babuka masu sauki an kai ga masu wuya irin su na zakka irin su albuyo irin su annika irin su alfara'id wal mawarif sai ka ga aure akwai wani ma da an kai babin rabon gado sai ce to shi kan ya tsaya da ni ba ka iya ce a shi har ka gado bai gane ta to kaga wanda ya saki hanyar karatu ya za ka na samu rayuwa kawai kaza ba za ka gane shi ba wannan ai ba daidai ba ne kuskure ko ba ka zama cikakken malami sai ka zama alfaradiyu shine masani rabin gado sharaɗi da daga cikin sharuɗin zama malami da yana cikin abubuwan da yana cikin ilmomin da ba kowa Allah ka ba ba to amma duk da haka dai ka dai karanta iya abin da ka ɗiba sai ka samu ko ba haka ba to wa ala fannin haka ɗalibi shi haƙuri akan duk wani fanni duk wani ɓangare da ya ɗauka fannin luga ne fannin hadisi ne fannin at-tafsir ne wa ulumul qur'an kowane irin fanni fannin fiqhu ne to ka dage ka ga cewa sai ka kware a wannan fanni in luga littattafan luga ka ɗauka to ka yi ƙoƙari ka dage sai ka ga cewa lugan nan ka santa kar ka zo ka fara wannan fanni yau ka aje gobe ka koma ga wancan shi ma ba wa ilimi haka nan hatta la yashtagila ta yadda ba zai shagaltu bi fannin akhara da wani fanni na daban ba alhali kuma bai gama sanin wancan ba a wanda bai gama sanin nahawu bai ce ya kama sarf to kaga akwai matsala ko ya kama balaga hmm kaga wannan ba daidai bane a awwalan abinda ake so dalibi dai ya zan yana da fiqhul lugha yawwa ya zai yana da ilimin lugha duk wata kalma ta larabci bakin gwargwado yana iya gane me take nufi in an ce shi larabci yana iya yi ko da babu ka'idodi amma dai yana da jari yana da guzuri yana da asaura al-lughawiyya yace qabla an yutqina al-awwala kamin ya kware game da fannin farko to kai ya lalabo na fanni na daban sai dai in fannin yana taimaka ma da farkon na ko yana taimaka ma ya ƙara fahimta wannan na farko to wannan babu komai wa ala baladin haka ɗalibi shi yi haƙuri a kan garin da yake karatu in garin ku kake karatu to ka yi haƙuri da matsalolin garin kar ka bar garin ka ce za ka je wani gari karatu alal aƙalla abin da magabata ke yi sai sun shanye ilimin malaman garin sannan sai su ƙara ba gaba ko ko ga gaba haka muke yi ba to wannan shi ba matsala ce hatta la yantakila ila baladin akhara har ya zamba tare da ya ciranta zuwa wani gari na daban ba min gaira zaruratin in ba tare da wata lalura ba akwai lalura ya halatta yadda kila garin babu malamai ko inda kake rayuwa ba malamai to wannan kana iya barin garin ka je inda adda malamai kai karatu ko kuma garin ba malamai masu aƙida mai kyau to wannan babu laifi lalura ce fa inna zalika kullahu domin duk waɗanga abubuwa da an ka ambata tun daga haƙuri akan littafi haƙuri akan malami haƙuri akan fanni haƙuri akan gari mala ya ce yi farriƙul umura suna rarraba al'amura sai su mai da kai ba ka da natsuwa kana nan kana nan wa yushghilul qalba kuma suna shagaltar da zuciya zai shagaltar ma zai shagaltar da zuciyarka wa yudhi'ul awqata kuma zai lalata maka lokuta kila ilimin da ya kamata a ce ka samu cikin shekara biyar ko goma sai ka shekara ashirin baka same shi ba saboda babu tsari ta wannan dubaru ne mala yake gaya mana na ya ake karatu ya ce wa yu'zil mu'allima kuma zai cutar da malami ka fara karatu wajen wannan ka bari ko ka zo da littafi yau gobe ka zo da sabo wannan zai cutar da malami ko ka fara na hau yau gobe ka ce a koya ba saro kuma na hawan nan baka gane shi ba lerabi ma baka iya ba to da bai iya lerabi ba ina baka da sarf ko balaga wayan bagi ya kamata an yasbira dalibi shi haƙuri amma turiduhu nafsuhu da barin abin da rayuwa ta yake nufi kar ɗalibi ya ce shi wada hika so haka nan na za a yi kamar wani zai zo ya ce shi ga irin karatun da yake so a koya a ga akwai wannan ba akwai waɗannan ko kuma wani da littafai ne zai zo ya ce ga littafi kaza da kaza da kaza su yake so a koya masa wahawahu da son zuciya shi kala sha'iru wani mawaki yana faɗa akan son zuciya ko illa son zuciya innal hawa lahuwal hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani yace innal hawa kaga shi son zuciya ai lahuwal hawanu bi ainihi shi ne hakikanin kaskanci da wulakanci bi ainihi hakikaninsa in kana neman ƙasƙanci na haƙiƙa shine son zuciya in kana neman wulaƙanci na haƙiƙa shine son zuciya haka nan wasari'u kulli hawan wasari'u kulli hawan haka nan kuma duk wanda son zuciya ya rinjaye shi dukkanin wanda son zuciya ya rinjaye shi har ya kayar da shi suka yi ta kokowa suka yi ta sa'insa har son zuciya ya rinjaye shi ya zama masa ɗabi'a ya zama masa riga to sari'u hawa ne wannan shine wanda shine dukkanin wanda ko kuma shine haƙiƙanin ƙasƙanci ko rinjaye na na na, ƙasƙanci wato shine rinjaye na ƙasƙanci bi ma'ana in kana neman wanda wanda wulaƙanci ya rinjaye shi to shine wanda son zuciya ya rinjaye shi sari'u hawa ne shine sari'u kulli hawa yawwa wanda kasanci ya rinjaye shi to shine wanda a son zuciya ya rinjaye shi saboda haka kara ɗalibin ilimi kasawa rayuwa ka son zuciya to daga ƙarshe kasanci zai biwa baya ba za ka samu ɗaukaka da daraja ba shine abin da baitin yake karantarwa waya su bira ɗalibi shi haƙuri alal mihani akan jarabobi da Allah zai jarabce shi na talauci da yunwa da musibu da sauransu wal baliyat da bala'o'i wani bala'i da ɗalibi ya shiga to ya haƙuri ya ɗauka kaddara Allah ne faƙar ƙila haƙiƙa an faɗa khaza'inul minani taskokin arziki na alminani na baiwa ala qanatiril mihani suna saman gadoji suna saman gadoji na jarraba na jarabobi ko na musibu kada haka duk wanda ke son ya samu wata taska ta baiwa to akwai wata gada ta jarrabawa sai ya hauta shi ma'ana duk wanda ka ga ya zama wani abu to sai da an kaɗan jarraba shi da yan musibu da wahalhalu da sauransu to iya tsallake waɗannan gadojin na jarrabobi to shine sai ya samu isa ga taska shine arziki na baiwa wa unshittu an rera min waka wakila aka ce da ni innahu li ali ibn abi talib eh an ce min wannan waken na ali ibn abi talib ne radiyallahu ta'ala anhu Allah shi dare shi ala la tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayani ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان ألا harfu tambi ai ka faɗaka ya kai ɗalibi ka faɗaka ka zama a faɗake shi yasa ake karanta littambihi ala littambihi sau duk sanda mai magana ya kawo ta to yana son ka tara hankalinka ka zamo a faɗake kar ka shagaltu da wani abu ba shi ba yana son ka tara mai hankalinka ka saurari abin da zai faɗa ya ce la tanalul ilma ɗalibi ka sani ba ka samun ilimi illa bi sittatin sai ta hanyar abubuwa guda shidda in sun tabbata gare ka to za ka samu karatu in ba ka da su wayan ababen guda shidda to ba za ka samu ilimi ba yace sa'un bi ka zan baka labari an majmu'iha daga abin da ya tara su daga matattara wa'annan ababen guda shidda bi bayani tare da bayani yace zaka'i akwai kaihin kwakwalwa ba a sun ɗalibi ya zama mai raunin kwakwalwa ko tunani ana son ya zama mai kaihin tunani ma'ana ya zama dandanan yana fahimtar abu ba wanda sai ya kayi ta sharhi kayi ta buga misali kayi ta bayani kayi ta bayani sannan zai gani to ba su dalibi ya zabo haka sharadi da farko kenan wa hirsin kuma da kwadayin ilimi ko da kana da kaifin basira in babu kwadayin karatu sannan aka kai kai ba kai ke so to ba za ka samu ilimi ba ka samu wasu tsibarin da kallafa ma rayuwa haƙuri ba ma wai kai a ka tawajabta mara ka dora ma rayuwarka ka tilasta ma rayuwarka haƙuri da juriya saboda haka istibar yana da bambanci da asabru an gani asabru shine kai haƙuri ko da ko bila takallufin ko da baka kallafa ma rayuwarka ba don akwai abubuwan da zaka ga kai tsaye kana iya haƙuri a kansu akwai abubuwan da kuma ba ka iya haƙuri a kansu dole sai ka kallafa ma rayuwarka haƙuri to shi yasa ya amfani da wasu ibari an gani saboda jarabobi na karatu na neman ilimi yawa gare su kuma nauyi gare su kuma zafi gare su saboda haka akwai buƙatar ɗalibi ya kallafa ma ya dolanta ma rayuwarsa juriya ko tana so ko ba ta so wa bulgatin da kuma guzuri ta yadda ya zan bai da bukata da roƙon wani ko zura ma wani hannu ko sauraron wani ya taimaka masa a yana da guzuri kudin littafi yana da kudin abinci yana da kudin sutura duk abin da yake bukata yana da da ikara karatu ba guzuri har da kudin littafi ba kada kaga akwai matsala dole ne dole ne ɗalibi ya ya nemi guzuri wajibi ne wa irshadu ustazin da kuma shiryarwar malami ma'ana kada ɗalibi ya dogara da fahimta ce ya ce shi ya buɗe littafi da ya karanta abu shi kenan ɗaya je yana yaɗa a'a ka nemi malami da zai shirya da kai ya buɗe maka littafi ya karanta maka ya maka bayanai ya maka sharhi ga abin da addare kaza ba daidai ba ne wannan shi ma dole ne dole ne shi yasa malamai suka ce ba a karatu ga as-suhufi as-suhufiyu shine malamin littafi shi bai da malami malami ne littafi ne to ba a karatu gare shi ana karatu ne ga wanda ya karatu wurin malamai an gani tare da al-imamu suyuti ke faɗa wa khudh min al-afwahi la min al-kutub in zaka karatu to je wajen malamai ka karɓo ilimin daga bakunansu ba ta hanyar buɗe littattafai ba sannan wa tsuli zamani da kuma dogon zamani dogon lokaci ka fara karatu yau ka ce kai nan da shekara ta za ka zan kamar shakawa ne kamar walan wani a sai ka dogon lokaci wa an maktiyar shariki amma zaɓen abokin karatu bayan bagi ya kamata an yaktarar mujidda ɗalibi ya nemi mai ƙoƙari ɗan uwa ne karka nemi kasalalle don kai ma kasalalle za ka zama walwari'a ka nemi mai tsantseni mai nisanta haram wa sahibar tabi'i ko wa sahibar tabi'i almustaqimi sannan ɗalibi ya nemi ma'abuci ɗabi'a almustaƙimi wadda take daidaitacciya wanda ka san ɗabi'a ce ba mustaƙimi ba ce to ka rabu da shi wa ya firra min alkaslani kai in ma ɗalibin ilimi ya ga kasalalle to ya gudu ya gudu daga gare shi wal mu'attili da mai kashin wando dan zaman banza wanda bai da aiki to ka ɗalibi ya yi abuta da shi shi ne almu'attili shi ne wanda in safi ya tawaye bai san ina zai na bai san abin da zai yi ba shi dan bai inuwa ne kawai in an zauna inuwa ta ƙari a ƙara ba gaba haka rayuwar take babu aikin yi to kar ɗalibi ya yi abuta da wannan wal mikisari da mai yawan surutu kar kai abuta da mai yawan surutu wal mufsidi da mabarnaci mai barna wanda bai da aiki sai barna aikata miyagun ayyuka wal fattani da fitinanne duk wanda ka san fitinanne ne to ka kai abuta da shi qala sha'iru wani mai waka yana cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي يتي عن المرء أكم متن متن ne ka gani kana son kai abu tare shi daga shawara malam zai ba kai ce la tasal kar ka tambayi kowa akan halayensa a wa abu sirkari na kalli halayen abokin shi in ka ga halayen abokin shi na kwarai ne to shi ma na kwarai ne mutum ne ka gani kana son ka yi abuta da shi to ba sai ka tambayi mutane jama'a wai mutumin nan mutumin kirki ne mi a ɗabi'u ne mi a halaye ne a aje ka nemi abokansa sai ka kalli mi a ɗabi'unsu in kaga suna da ɗabi'un banza ko da shi wancan zahiri ne lahiya lawai ke to ya tabbatu ne in dai ya tabbata wannan aboki ne ne wannan mutumin banza domin fa kullu qarinin dukkanin aboki ya katari yana koyi bil muƙarani da abokinsa saboda haka duk yadda ka zauna da mutum in dai abokinka ne kuma kana hulɗa da shi to sai an samu wasu abubuwa da za ka iya koyo daga gare shi ya ce fa in kana za sharri in abokin nan nashi ma'abuci sharri ne to fajanibhu sur'atan maza maza ka kaurace masa wa in gane za khairin in kuma abokin nasa ma'abuci alkhairi ne faqarin sai ka kusance shi ta hatari za ka shiri ko da yanzu ka samu aboki ko ba haka ba ya ce wa unshitu an sake rera min waƙe la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yafsudu adwal balid ila aljalid sari'atun kal jamri yudau fi ar-ramad fatakhmudu yace la tashabil kaslana karkai abuta da kasalalle mai yawan kasala ala wazni fa'alana karkai abuta da mai yawan kasala fi halatihi a cikin halolinsa shi komai nasa kasala ne ba wani katabus ba wani kuzari ba wani kazar-kazar domin kam zai yawa salihin ake samun mutum nagari amma ya sai kaga ya lalace sai fasadi akhara saboda lalacewar wani da yake alaka da shi shi mutumin kirki ne amma ana ana nan sai tafiya sai tafiya sai kuma mutumin banza saboda lalacewar abokin da yake hulɗa da shi to shi yasa abba aso kai abuta da mutumin banza ko sai baka misali yace adawal balidi wato a sharantar cuta ta balidi shine mai raunin fasaha sari'atun ai mai gaugawa ce ilal jalidi zuwa ga wanda yake mai ƙarfi mai ƙarfi wajen fahimta ba na kura kana da ƙarfin fahimta sai ka yi abuta da mai raunin fahimta to cutar shi nan take tana iya naso daga gare shi ta zo ta kama ka kai ba sai ka waye gari kwakwalwar taka ba ta ja ko da kana iya haddace hizo ɗaya alhamdulillah ai sai ka waye gari ko rabin hizo ma ba za ka iya ba to shi ne adawa daga ada ne ya adu abu kaza ya tsalle ya tashi daga kaza ya fada makaza wurin da ya zo a hadisi la adawa wala tsiyarata a gari yawa shine cuta ko illa kaza ta tashi daga wannan sai ta sabu wannan saboda mujawara makwabtaka da ta samu tsakaninsu to da an samu abokai guda biyu ɗayan balid ne yana raunin kwakwalwa ko shi kuma ɗayan jalid ne yana da ƙarfi wajen fahimta fahimtarsa tana da ƙarfi to shi ne mai hikima ya ce cutarsa na raunin fahimta mai gaugawar ciranta ce daga gare shi ta samu mai wannan mai ƙarfin fahimta ɗin shi yasa aka ce karka yi mu'amala da shi kai in ba gane ba ga misali kaljamri kamar ƙyanƙyashin wuta ne yuzo da za a aza shi fin raba da a cikin habbi cikin haɓɓi kaga fatahmud nan take kai kashin sai kaga ya mutu ko ba haka bane kaga ai kamun a sashi wani yanayi yake ciki na zafi da wuta amma sai aka sashi cikin abin da ne ba wuta bane ko amma sai ya koma irin yadda haɓɗi yake to haka yake in mutumin kirki ya je mu'amala da mutumin banza wa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa a hadisi sahihi cikin sahih bukhari kullu mauludin yuladu ala fitra dukkanin wani abun haihuwa namiji ko mace jariri da za a haifa ko jaririya yuladu ana haihuwa shi ne ala fitratul islam akan tsalki na musulunci shine akan halitta ta musulunci duk wanda haga an haifa duniya to an halarci ɗabi'a sada zuciyarsa akan musulunci abubuwan da za su shigo su zo daga baya su shige shi na fahimta ko na kyamar musulunci wannan duk daga baya ne shine dalilin haka ake abin nan faɗa saboda alfitara shine tsarki na addinin musulunci ko halitta ta musulunci wadda Allah ya halarci kowa a kata saboda haka asali kowa musulmi ta ji an cewa ne kafiri ne ko kirista ne to dalili aka samu amma al'asulu shi ne al'islam ko da ko fir'auna ya haifi mutu to wannan da aka haifa musulunci sai ce illa sai dai anna abuwaihi iyayensa yi hauwe danihi suke bai da shi ba yahudi saboda saboda zama tare shi ne hikima kawai shi gashi akan musulunci yake amma tun da yana tare da iyayensa ko da yaushe to shi ke sa sai aka yi rashin sa'a iyayen nasa su yahudawa ne to sai yahudanci ya dinga ciranta ya dinga naso ya dinga naso har ya kai ga jikinsa ya kai ga zuciyarsa shi ma sai ya tashi akan yahudanci wanda da bai yi alaka da su ba da ba zai samu yahudanci ba sai dai miki akan asali ko auyi nasirani ko kuma su mai sai kirista auyi majisani ko su mai sai ba maguji shi yasa sheikh salihul fauzan hafizahullah ya ce da za a haifi yaro a kai shi inda zai iya rayuwa har ya zambali to da ba zai bauta ma kowa ba sai Allah saboda wannan fitira din sannan kuma ba a samu wani wanda zai canza mai tunani daga abin da aka halice shi a kansa ba alhadisi ko ka ce alhadisa ko ka ce alhadisu duka yana ɗauka yan ka ce alhadisi ai ila akhir alhadis kira hadisi yana da yana da yawa ko in ka ce kuma alhadisa ma'ana ikra alhadisa ka karanta hadisa har zuwa ƙarshen sa an gani in ka ce kuma alhadisu yana ya ɗaukar habar ne mubtada din sa mahzu ai wa haza wa menene wa huwa alhadisu shine dai hadisin nan sananne wa yuqalu fil hikmati bil farisiyya to ana faɗa cikin hikimomi da harshen faransanci shi faransanci wani yare ne wanda akwai alaka sosai da shi da larabci suna ɗan da alaƙa tun can inda an ka hito duk da daga yanzu daga baya kuma an samu wasu abubuwa su yi ta shiga ne shi ma to saura haka ba larabci ba ne ya ce ya rubat buttur buwut azma rubat bi haƙƙi zati baki lahi samad kuji barazaji ko ya rubat arda tura siwa jahim ya rati ko kuki rata ya bi na yi ya ce yaro ba butur buwut azma rubat abinda yake cewa yake cewa kusantar mugun aboki to cutarsa ya fi kusantar bakin maciji mai dafi da ka yi abuta ko ka yi makwabtaka da mugun aboki to gara ka yi makwabtaka da maciji baki mai dai bi haƙƙi akwai ba'ul ba'ul ƙasam da wata nuskan na ga ba su saba bi haƙƙi zati baki lahi samad kuma wannan magana da gaya maka na rantse da zatin Allah as-samad abin nufi da bukata ya ce ya rubat arda tura suwa jahim ya ce domin kusantar mugun aboki to yana kai ka zuwa ga shiga jahim shi ne wuta in dai kana hulɗa da mugun aboki to jahannama ya da kai ya rati ku ku kirata ya bi na yi kamar yadda abutaka da mutum na gari mai halaye na kwarai to yana sabbaba maka shiga aljanna wanda abin da ya faɗa kenan ko ba haka bane to wannan baransanci kenan in kana jin baransanci kaga an huta wakila an ce in kunta tubghidu ilma min ahlihi aw shahidan yukhbiru an ga'ibi فاعتبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب yace in kunta in ka kasance tabgil ilma ilimi kake nema min ahalihi daga ma'abuta ilimin, au shahidan ko kana neman labari ga wanda yake halarci, yukubiru da zai ba da labari an ga'ibin daga wani shi wanda baya nan. Mutum ne wanda yake halarci sai kake son ya baka labari akan wanda baya nan. saboda haka ɗalibi in ya zo karatu kamar yana neman labari ne, kamar yana neman sanin wani abu ne min shahidin an ga'ibin. الشاهد شيني malami alga'ib shine ma'lumat ilmomi da za a bashi na karatu sai ce to fa tabiril arba saboda haka kayi la'akari kayi nazari game da ƙasa bi asma'iha da sunayenta asalin ƙasa ƙasa guda ce ko asalin gona gona ce amma sunaye su za su zo su babbanta gonaye shi yasa wata gona a kira ta abbai'atu wata gona a kira ta aljunainatu ko aljanna wata gona a kira ta albustan wata gona a kira ta alhadika wata gona a kira ta asabiha duk sunayen gonaki ne to idan ka ji an ce in ka ji mutum ya ce maka na sai abbai'a yana nufin ya sai gona mai itace manya mai 'ya'ya kuma an gane duk gona wadda take tana cike da itace da 'ya'ya ana amfani da suna abinci da ita ake kira abbaya a larabci amma ya ce albustan rufin gona irin wagga ta lambu da ake shuka tumatir kankana irin abubuwa masu yaɗo saman ƙasa ita ake kira albustan in ni ce azhabu ila albustan ko ila bustani abin yake nufi zan je gona ta amma wadda take ta shafi albukuni an gane to ka ganin me yasa ka gane cewa kaza shine kaza kaza shi saboda sunaye kamar da an ce as-sabiha shine gona wadda babu abin da a cikin ta sai kaya da hakukuwa waɗanda ba su da amfani da haƙo to ita laraba suke kira as-sabiha to kaga da an baka labari misali wani ya ce ma yana da gona zai sai da maka sai ka ce to gona wace iri ce sai ce to kaji kaji kaji kaji akwai kaza cikin ta akwai kaza cikin ta kaga ta hanyar labarin shi zaka iya gano ni to haka dan adam yake shi ma hmm haka dan adam yake ta nan ne zaka iya gane dan adam yace wa atabiru sahiba kayi la'akari da aboki bi sahibi da abokinsa sai ka auna ya an ce ma wannan abokin barawo ne to rabe da shi ko da an ce ma a shi baya sata to ai aboki ne barawo ne to rabe da shi ko an ce wani makareci ne amma wani can aboki ne ne sai dai shi baya karya to rabe da shi to Allah ya sawaka wannan fasali ya kare nan za mu tsaya inda muka faɗa zan daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi